أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملك من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin tsohon tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu tsora kamar yadda aka saba wanda yau muna ini na bakwai a cikin wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 17 ga wata na uku miladiya Isa dan Maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci muna cikin suratul a'raf Jiya mun kwana daidai aya ta sittin da hudu, yanzu nan za mu tashi kan aya ta sittin da biyar kuma kan kissa ta annabi Hudu alaihi salam. Allah ya ce wa ila adin.
Wa ila adin akwai huda, ƙwara ya ƙauni gudun ƙwara ma da min ilayin غيره Bayan Allah subhanahu wata'ala ya karantar da mu gajeriyar iska ta Sheikhul Anbiya Annabi Nuhu alaihi salam Kissa mai biye mata ita ce kissa ta Annabi Hudu alaihi salam Allah ya ce wa ila adin haka zuwa ga adawa akhahum hudan Allah ya tura dan uwansu zuwa gare su shine Annabi Hudu Allah ya kire shi da cewa dan uwansu dan uwansu na nasaba ba dan uwansu na musulunci ba saboda zamu ga da yawa daga cikin sun bishire mishi Allah ya siffantar cewa ɗan uwansu ne ɓangaren nasaba, saboda ɗansu ne sun san shi sun san gidansu. To da ya zo ƙala ya ce musu ya ƙaumi ya ku mutane na, Ubudullah ku bauta ma Allah, malakun min ilahi na ghairuhu ba ku da wani Allah wanda ya cancanci a bauta mai da gaskiya wanda ba shi ba. Ya ce, Afala tattakun shin ba za ku kiyaye ba ku bauta mishi? To ga abin da sun ka faɗa gare shi.
قال الملأ الذين كفروا به من قومه إنا لنراك في سفاهة Mm.
وإنا لنظنك من الكاذبين
To, kamar yadda sarwa surori sun kai bayani, ko da cikin suratul ahqaf suna da mazamni inda suke zama, bil ahqaf waje wasu duwar wasu, waje wasu ra- rafuna, kun san rahi, to nan ne mazamnin nan su, nan ne ɗan gungu-gungu na wanda suke taruwa suke zama, mayya-mayyan gari da dai mafi majiya daɗin gari, duka dai nan da ake taruwa, na cikin ƙasar Yaman. To annabi Hudu alayhi salam ya zo ta tarar da su ina musu wannan nasiha. Amsar da sun ka bashi Allah ce qala lil mala'ul ladina kafaru. Sai mayya mayya majiya dadin gari wanda suke kahirai min kaumi cikin mutanansa sun ka ce mai inna lanaraka fi safaha. Lalle muna ganin ka cikin tawaya hankali akwai ragowa hankali ta tarda kai. Kaga shi ko yanda sun siffanta shi. Wai akwai ragowa hankali. ya za ka zama ce a bauta ma Allah shi dai, ya za ka zo da wata sabuwa aƙida wadda ba mai ba mai irinta, eh? na a bauta ma Allah shi dai wacce irin aƙida ce wani, haka gare su baƙo abu ne. Sun ka ce, in na lana za ka fi safaha, lalle muna ganin ka kana cikin rashin hankali, ta waya ta hankali. A bana biyu sun wuce wa in na lana zunnuka kuma wallahi mu muna zaton kai min alkazibi ne kana cikin makaryata. Ƙarya ne kake mu Ubangiji. yaya rasa wanda zai aiko sai kai kaga suna tuhuma ta da abubuwa guda biyu na farko dai rashin hankali akwai tawaya hankali na biyu kuma ƙarya ce yake mu ubangiji domin ya faɗa gare su قال يا قوم ليس بي صفاهة ولكني رسول من رب العالمين Mm.
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
to kamar yadda bayani ya gabata jiya shi mai abin faɗi bai tsaya shi ta faɗa abinda an manuwa ta yi mutane su gamsu da abin da ya zo da shi na sabon ubangiji da shi yasa shi ma annabi hudu bai shiga ta da shi shi wuya ba ya ta lalaku magunguna a kansu sai me yasa musu amsa cikin ruwan sayi ƙala yace ya ƙaume ya ku mutane na laisa bi safahatin babu ne cikin tawaya hankali kamar yadda kuke dangana ni babu tawai hankali tare da ni kuma ku sani walakin ni rasulun min rabbil alamin da kuke cewa ƙarya ce nake yi ni kirkira ina cewa ni manzo ne na ubangiji ku sani tabbas haka ne walakin ni rasulun ni manzo ne min rabbil alamin daga daga Allah ubangiji halitta ba kirkira ƙarya ni ga Allah ba kuma abinda Allah ya turo ni da shi shine uballigukum risalati rabbi in isa muku saƙonnin Ubangiji na wanda ya turo ni da shi, wa ana lakum nasihun, kuma ni gare su an nasihun, ni mai nasiha ne zuwa gare ku. Eh, mun san dai nasiha, ina muku nasiha ne na ku shirya alaƙa ku da Ubangiji, ku gyara alaƙa ku da Ubangijinku, ku shirya haɗo ku da Ubangijinku, abubuwan da kuka wanda bai dace ba ku bari, aminin kuma ni amintacce ne zuwa gare ku. To, me sun ka ce mishi?
أوعجبتم أن جاء على رجل منكم لينذركم Mm.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة Mm.
فاذكروا آلاء الله لعلكم
To تفلحون kake a jima wannan wada'awa ta annabi Hudu ta shiga ko'ina, ana ta tattaunawa akan wannan saƙon da ya zo da shi, sai abi ya za abin mamaki gare su. Ya za a ce wa Allah ya turo wani, wannan ga wani aiki na wannan, ya za a ce mutu wai a turo wani mutum. Kamar yadda yadda bayani ya gabata jiya, bai kamata a ce mutum za a turowa ba. To shi ne Allah ya ce, awa ajabtum yanzu mamaki kuke yi an ja'akum zikirun min rabbikum saboda an bato ya zo daga ubangijinku ala rajulin minkum akan ɗaya mutum daga cikin ku akan wani ɗaya daga cikin ku Allah ya bashi manzanci ya turo sako ne zuwa gare shi ya isar da shi gare ku sai abi ya za abin mamaki li yunzirakum domin ya gargade ku ya tsoratar da ku azabin ubangijinku wadhkuru kutuna idh ja'alakum khulafa'a annabi hudu na karantar da su yace ku tuna shi ubangijin da ya turo ni zuwa gare ku ku tuna irja alakum ta yanda ya sanya ku khulafa a mamaya Allah sai ku kasance mamaya min ba'di qaumi nuhin bayan mutanen annabi nuhu wanda ku diba al'amarin ubangiji bayan annabi nuhu ya shude al'ummar duniya duk halakar da su an kai ruwan tufanu gaba ɗaya halakar da al'umma an kai sai mutum arba'in kin nan ko ƙasa ga haka ko ɗan sama ga haka kamar da malumar tafsiri sun kai sabani wanda sun kai imani su ɗaya ne a cikin duniya su ɗaya ne to yanzu ko da an jima kuma Allah da rahama ce sun ɗaya waita an samu zuriya an samu zuriya to shi na suke karantar da su ku tuna ta yadda Allah ya sanya ku ne mamaya bayan mutanen annabi Nuhu sun gabata kuma wa zadakum fil khalqi basatan kuma sai Allah ya ƙara muku a cikin halitta ku Allah ya ƙara muku girma ba wanda sun kai gare ku girma saboda da gare su ne adawa an ka samu girman jiki allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad wanda Allah bai halarci irin su ba cikin garuruwa daga gare su ne to wacce ku tuna wannan ni'ima ta ubangiji da ya muku wankuru kuma ku tuna ala Allahi ku tuna ni'imomin ubangiji domin ala kama ni'imomi jam'i na la abin nan mufradi sai a kire shi la amma jam'i sai a ce ala ni'imomi kenan to wacce ku tuna da ni'imomin ubangijinku wanda yi shi gare ku la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta me sun ka ce mishi قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده Mm, ونذر ما كان يعبد آباؤنا mm.
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
to su yanzu har wa abin mamaki ne ke ta basu kamar kana ta gana abu kamar maliki kuma abin da gaske ne kamar kana ta gana abin wasa wasa kuma abin gaske ne tunda su sun doka kawai eh, akwai dai a rashin hankali dai ko ga magana ta rashin hankali haro dai ba su aje makamai yaƙi ba dai haro dai siffatan da suke siffanta shi da ita na cewa akwai ragana hankali da tare da shi to haro suna akan wannan shi na da sun ga abin dai haro ya doge da wannan da'awa tashi na kaɗe ta Allah shi ɗaya da bauta ƙalu sun ce mai a shi ita na yanzu wai shin kai ka zo mana ne lina abu da Allah wa hada domin mu bauta ma Allah shi ɗai duk wannan gumaka mu bar su mu bauta ma Allah ka shi ɗai eh wa nazara ma kana ya abu da aba'una duk abin da uwaye da kakanni mun tarar da su suna bauta sai mu bar su kawai ha- abinda kake nufi kenan shine manufarka kuma ka ce wai in ban bauta ma Allah kana wai barazana akwai azaba to fatina bi mata iduna in kunta min as-sadiqin abinda kake mun alƙawari na akwai azaba in ba mu bi ba to a zo mana da azaba to wannan kuma su ba komai bane ya doke su kamar ƙarhin da Allah ya ba su ƙarhi ne Allah ya ba su sai suna ganin ai ba wata halitta da Allah zai iya turowa zuwa gare su wai su halakar da su babu su isa su abin nan kissoshi sun ta zuwa irin yadda suka ma annabi hudu izgidi ta yadda suke mutum goma suke kama junansu su ja su ja junansu wannan su jana wannan su jana suna kan suna yi mai barazana mina wace irin azaba ta zakwata da mu sai da mu an ce hatta doro wasu suke ma izgili kaga sun dauko doro wasu suna murje su da hannayen tsananin karhin da Allah ba su suna cewa mina na mana ashadu min na kuwa wa kai gare mu kari ai shine Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al haqq wa qalu man ashadu minna quwwa ai suke takama da shi sun manta da Allah da ya halice su ashadu minhum quwwa yayi su kari to kaga isgirin da suke musu daga nan sai ya ce musu mi قال قد وقع عليكم من ربكم رجف وغضب Mm.
أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم Mm.
أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان Mm.
فانتظروا إني معكم من المنتظرين Ƙala annabi Hudu alaihi salamu ya ce musu, Adwa ƙa'a alaikum min rabbikum rijisun wa gadabun. Tabbas haƙiƙa wa ƙa'a alaikum, kama a ce wajaba alaikum ko nazala alaikum, ya wajiba gare ku, ko zai sabka gare ku daga Ubangijinku, rijisun wani yanki na azaba, domin rijis wani yanki ne na azaba, kamar da Allah ya karkar da mu cikin suratul Baƙara. rijizun min azabin alim wani yanki na azaba mai radadi to shine yace zai afko akan ku daga ubangijin ku ma'ana wani yanki na azaba zai sauka akan ku wa ghadabun da kuma hushi daga ubangijin ku wannan abuwa guda biyu ya tantanta ya wajiba gare ku ko zai sauka gare ku da ar-rijiz da kuma al-ghadab azaba daga sama kuma ga hushi daga ubangijin ku kaga kowanne daga cikin su dai bala'i ne yan ce azaba ta sabka kaga musiba ce ga bayu yan ce hoshin ubangiji ya sabka akan su haru kaga dai musiba ce to sai Allah ya hada musu bi gaba dai yace a to jadilulani yanzu za ku yi shayayya da ni za ku yi musu da ni bi asma'in cikin sunayen da sammaitu muha ku ne kun ka ambace su ku ne kun ka suna ma allolin ku wannan sunaye antum wa aba'ukum ku da iyayenku ku ne kun ka suna ma allolin ku abinda kun ka suna musu ku ne ke sassaka gunki ku ce ilahu ne ku ce abin bauta ne suna ku ne kun ka suna mai wannan in ma wani suna ne kun ka bashi dai ku ne kun ka ambaci wannan suna ku da iyayenku wanda ma nazzalallahu biha min sultan kuma anzalallahu ma nazzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ba da dalili akan wannan sunayen da kuke ambato akai ba inda Allah yake da gumki da sunan ilahu babu inda Allah yake da shi da wannan ku ne dai kuka kirkiri wannan sunaye ya ce fantaziru kuma azabar kuke cewa ta zo fantaziru ku yi jira inna ma aku min almuntaziri inni ma aku min almuntaziri ni ma tare da ku mai jira ne to sai ko da aljima fa sun fara izgiri kai azaba har ba ta zo ba ta ce azaba za ta zo ko ina take har yanzu ma ta shiru da shine cikin suratul ahqaf Allah ya ce falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatihim قالوا هذا عارض ممطرنا ألا بل هو ما استأجرتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه وأصبحوا لا يرى إلا مساكنه إسكا Allah ya ɗamo hadari tare da iska, da sun ga hadari ga shi ya huskanto gidajensu, irin al'ada hadari, kaga mu yanzu in mun dibi gabas sai mu ga gabas ta abin nan ta canza alama ga hadari nan, sai mu ga hadari ya ɗauro, to haka ne Allah ya musu sun gaga hadari nan ya huskanto gidajensu ma'ana ta yan- inda suke dibe hadari ɓangaren da suke dibe hadari sai sun gashi na Allah ɗamu hadari sai suna cewa haza adadin mutsiruna eh wannan hadari ne mai muna ruwa suna gani kama hadari ne Allah zai musu ashe abinda suke gaugana su zo na azaba shine Allah ya turo musu annabi hud ya ce musu a bal huwa musta'jartum bi abinda kun kai gaugawa ne ya zo na azaba to shine Allah ya ce rihun fiha azabun alim iska ne a cikin sa akwai azaba mai radadi iskan da idan ya zo Allah ya ce to damiru kullu shay'in bi amri rabbiha yana darkake kowa da komi da umarnin ubangijinsa fa asbahu la yura illa masakinuhum ko da an kawai gari ba ba ka ganin komai sai alama gari ya taba zama alama gora ba inda sun ka zamna domin azabu da an ka musu istis abin nan istislan ne duka din sun bucewa ne an ka ba wanda an ka daga daga cikin su Allah ka kare mu to shine Allah ya karanta da mu yace fa anjana alladina fa anjana
فأنجيناه والذين معه برحمة منا Hmm.
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين to lokacin da Allah ya turo wannan azaba iska ne wanda Allah ya ta siffanta shorere daban-daban Allah ya kire shi da suna sarsaran sarsaran atiya iska mai tsananin ƙarfi maluma sun ce irin wannan iska wanda ake kira sarsaran atiya yana da siffa uku tare da shi ya to da siffofi guda uku akwai wani sauti tare da shi kuma ga sai na jaura kuma ga ƙarfi gare shi da ƙarfi ne yake zauwa kuma ga sauti ta shi ga sayi shi yasa zai iya zo yana da sautin nan mai ban tsoro da sayi tare da shi sai ya kame mutu ya zai da ka san galas ya shiga mutu ya kame shi da ka san galas sannan kuma ƙarfin da ke gare sai ya cire mutum kake ya zo ƙasa ya warwace eh duk ya warwace gaba ɗaya Aisha sa Allah ya ce yanda ka san kututturan da biyu haka Allah ya meshe su guntu guntu iska yi musu to shi Allah ya ce wannan azaba da ta zo fa anjaynahu sai mun ga tsiratar da annabi hudu alaihi salam wallazina ma'ahu da wanda sun kai imani tare da shi bi rahmatin minna da rahma daga gare mu Allah ya ce wa qata'na sai mun ka zumbuce dabiral ladina kazzabu bi ayatina gidaje wanda sun karyata da ayoyinmu kaga shi yasa azaba da aka masa istisali ne dan ce istisali kamar duk an ka zunguci ba abin da an ka riga cikin garin su Allah ya ce wa ma kanu mu'mini ba su kasance mu'minai ba haka azaba tattarar da su haka kuma Allah ya halakar da su gaba ɗayan su na'am
وإلى ثمود أخاهم صالحا hmm.
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Hmm.
قد جاءتكم بينة من ربكم Hmm.
هذه نعمة الله لكم آية Hmm.
فذروها تأكل في أرض الله
Hmm.
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
To haka wannan ita ma kissa ta Annabi Hudu alaihi salam da mutanen Sa'adawa bayan Allah ya dan takaita mana wannan kissa sai kissa ta uku. Wanda duka wannan kissoshi zamu ga ta an shimfiɗa su da here da nan cikin surori nan gaba insha Allah. Allah ce kissa ta uku wa ila Samuda haka zuwa ga Samudawa akhahum salihan Allah ya tura musu dan uwansu Annabi Salih. Annabi Salih wanda kaga shi ma an siffanta cewa dan uwansu ne amma dan uwansu na nasaba ba dan uwa na addini ba to annabi salih alaihi salam da ya zo wajen samudawa domin shi ko Allah ya tura shi ne zuwa ga samudawa qala ta ya qaumi ya ko mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani Allah wanda ya cancanci a bauta mai bauta ta gaskiya in ban da shi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum tabbas haqiqa hujja mabayyaniya ta zo muku daga ubangijinku wace hujja ce ke nuhi ce shine ce gata hadhihi naqatullahi wannan taguwa Allah ce saboda kamar yadda Imam al-Qurtubi yace sun kasa su yi imani da shi sun ce in kai manzo ne na Allah kana son mu yi imani da kai sun ka shashi sun kashe wajen wani duci mulmalalle sun ce ga duci nan ka sa taguwa ta hito muna Allah ka diba shari'a ta kahiri taguwa ta hito kai mi da ita wai taguwa ta hito in taguwa ta hito to mu yi kai manzo ne na Allah za mu yi imani da ka to da Allah ta jaraba su sai an ka yi rashasheniya da su an ka riƙe alƙawli da su taguwar za ta hito kuma tana da sharuɗa idan kun kiya wannan sharuɗa to hitowar za ta kasance rahama gare ku in ko kun ka karya wannan sharuɗa za ta kasance azaba gare ku za ta hito kuma za ku taci nonanta Allah zai hore muku nonanta ku tatsa duk yadda kuke son nono ku ɗiba sai ya ishe ku amma ita ko da yin ta shiga tana kiyo kan wanda ya taɓe ta kuma ruwa na gari wanda kuke zuwa kuna ɗibowar ruwa in rijiyoyi na da in tabukka ne dai an kai sharaɗi da su yau rana ku ce gobe rana ta ce kenan za a yi zagaye yau zagayen tana gobe na ku yarda sun ka amince wannan ku amince su amince idan ta hito kar ku shahaita da cuta kar ku hana mata kiyo kar ku yi ta'annuti gare ta duk sun ce su amince annabi salih ya roƙi Allah suna gani duci ya tage taguwar ta hito kuma taguwar ablada ba sai ta abin mamaki tana hitowa ta hito da ciki ta aihu ba wani abin da ya shahe ta kadiba taguwa ta hito da cikin ta cikin duci kuma ta aihu salum alum kuma tana cikin koshin lafiya ɗiyar ta ma ba wani abu na jarinta wanda za ta tana jarinta kai tsaye ta mirmije ita ma saboda abu la'ada ba sai ce wata irin doguwar taguwa ce Allah ya kasa musu an ce to ga ta nan laha shirbun wa lakum shurbu yawmin ma'lum tana da zagayen da na sha kuma kuna da zagayen wa nabiyuhum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shurbin muhtadar labarta musu ruwa an rabe wa tsakanin ku da ita kowane zagaye na sha akwai mai zuwa ya sha da mun so amince to kuma ga nununan su tatsa in kowa na so ya cika kwanonin gida ne ko abubuwan gidan shi nono bai kacewa haka an kare shi ne da su to shi ne bayan taguwar ta to ayyana ce ne da su ya ce musu hazihi na qatullahi wannan tago Allah ce lakum aya gare ku aya ce wannan tago aya ce gare ku ya duk yawan ku ku ta tatsan nono nono ba zai kare ba kasan dai aya ce aya ce aya ce gare ku kuma ku sani fadaruha ta akul fi ardillahi ku barta ta tace a cikin ƙasar ubangiji ta ce ta sha ta yi kiyo kamar yadda cikin suratu shams ya karantar da su Allah ce wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha annabi Allah annabi salih ya ce musu naqatallahi taguwa Allah ce wasu ƙuyaha duk abin da za ta ci ta sha na Allah ne kar ku hana mata ci. Amma za mu gani sai sun kare ta sun kaso ta. Idan ya ce wala ta masu habi so in kar ku shahe ta da wata cuta, saboda ya fara shan magunguna, an ce suna ƙorafi a kan wannan taguwa. Ɓannata ta yi yawa, su ba su yarda da wannan, ta Adam kenan. Har sun manta alƙawalin sun kai. da aka dole mataki za su ɗauka an fara miti an fara mita akan yana za a kashe wannan taguwa to annabi salihu ya ji ya zaka yace musu wala tamasuha bisu'in wallahi karku shahiyata da cuta wa ya'khudhukum azabun alim azaba mai radadi za ta shahe ku karku shahiyata karku azabtar da ita amma wallahi haka sun ka kareta shi sun kai mitin sun kai zama to wane ne yake da shari'a wane ne yake da yaji yake da ƙaryan hali wanda zai zo ya soke wannan taguwar to kusan cikin lega ko cikin tawaga cikin al'umma sai an samu wanda ya jara ni ku ba ni duk abin da ake yi to akwai wani ana cikin ana shi kuddar yace shi a bashi zai iya kashe ta shine Allah ya ce wa nadu sahibahu fata'ata fa aqara sun kirayi abokin su fata'ata doko mashi fa aqara ya soke ta yace to ba shi kenan ba to abin da za yi ayi la hawla wala quwwata illa billah to kuma can kuma cikin suratul shams Allah ta fakazzabuhu fa aqaruha kaga Allah ce sun kashe ta sun soke ta tare da cewa mutum guda ne ya soke ta amma sai Allah ce fa aqaruha sun kare ta sun soke ta saboda maluma sun ce idan mutum ɗari sun kai kai ɗai akan magana guda guda daga cikin su ya zartar da ita duka su ne saboda da yawun bakin su ne shi yasa da Allah ta shi bayani yace sun soke ta shi yasa shi ma da ya turo azaba Allah ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa sai Allah ya turo azaba akan su ya darkake su ya daidaita azaba daidai akan su to nan shine sai Allah ya ce ya ci gaba ya ce musu waskuru واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من ظهورها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
to haka su ma wannan samudawa Allah ya ni'ima gare su ta yanda idan mutum ya samu katon duci sai ya sarrafa shi ya gida da shi Allah ya hore musu wannan domin Allah ya ce wa samudan lazina jabu sahara bilwadi da samudawa waɗanda jabu sahara suke huda duwar watsu bilwadi cikin rafi sai mutum da inda duci ya burga shi ga ya mai kawai shi gida da shi Allah duka hore musu wannan riban da Allah hore musu duci su su su su su yanka duci su yi gida su yanka duwatsu su yi hayoyi duka wannan horewa ce ta Allah to shine ne yace musu waskuru ku tuna idza ja'alakum yanda Allah sai ya ku khulafa a mamaya min ba'da adam bayan adawa sun shude wa bawwa'akum Allah ya zamanar da ku fil ardi a cikin ƙasa tattakhizuna hakuna rika min suhuliha daga ƙasar da Allah ya hore muku kuna rika kusuran gidaje gina mutum yake son suru ka tabarin gida sai ya gina wannan suhula horewa ce Allah ya Allah hore musu kasa su yi gidajen da suke so Allah ya ce wa tanhituna aljibala buyutan kuma kuna huda duwar duwar wasu kuna tsaga duwar wasu kuna yin gidan da shi duka wannan Allah ne hore muku dan haka faskuru ku tuna ala Allah ni'imomin Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku tafi saban kasa kuna banna kar ku yi haka haramun ne wasu ce wala ta'ishu fil ardi fasadan mana kar ku raya banna a cikin kasa kar ku rayu ba abin da kuke a cikin kasa sai banna kuma za mu ga cikin sarar surori suna daga cikin wanda su ne sun ka fara umfani na a samu wuri mai kyau a yi wurare wasa ana sheƙi aya ana banna bisa ban kasa sai a samu wuri wanda yake da huska cikin gari sai a zo a buga wuri wasa da shi a yi wuri wasa domin a zai batar da mutane a shagaltar da mutane daga bai addini Allah Allah ka kare mu na'am قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم Hmm.
أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه Hmm.
قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون
to kullum abin da Qur'ani ke karantar da mu ba babban ni'ima wanda Allah ke ma bawa kamar ni'ima ta addini Allah baka imani kuma har wa Allah na karantar da mu cewa duk wanda Allah sai ya imani cikin zuciyarsa to ba wanda ya isa ya kawar da wannan iman cikin zuciyarsa gaban kowa zai tashi ya bayyanar da addinin shi gaban kowa zai bayyana imani ne sai dai abin da zai jawo mai ya jawo mishi irin yadda kun ga 'yan sihirin fir'aunu duk ƙarfin mulki ba kai da fir'aunu ba amma da sun kai imani da annabi musa sai suna barazana ga fir'aunu sun ce kai mu mu yi imani da ubangiji don haka fir'aunu faƙaɗe ma an taƙaɗe inna ma taƙaɗe hazin hayatar duniya duk abin da za ka hukunta ka hukunta fir'aunu sun ce hukuncin ka bakin duniya ne kasan dai Allah ya daura imani cikin zuciyoyinsu ga matasan da sun taso ma gaban da kayanu su Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata gaban da kayanu su sun ga an ta kashe mutane an ta kashe dangin su ƴan uwan su saboda su bi sarkin nan saboda su yi yanke yanke da gumaka sun ce wallahi nan da dai sun ce rabbuna rabbu samawati wal ard ubangiji mu shine ubangijin sammai da kasai lan na da omin duni ilahan da dai ba za mu kirayi wani tare da shi ba da karkun na idan shababa har idan mun kada shi da wani kai mun ketar iyaka ga ubangiji dan haka duk abin da za kai kai kaga wannan imani kenan to haka su wannan mutanen annabi salih mayya mayya wanda suka bishire mai suna ta gina wurare wasanni da wuraren shagala na su shigartar da al'umma, to sun kai umfani ga mabiyan annabi Salih, saboda suna ganin su talakawa, kasan kullum Ƙura'an na karantar da mu masu biyan manzanni sai ga talakawa ne masu rauni ne, kuma haka ne al'ada ta da'awa, duk inda kake gana hatta yanzu ne in ana da'awa, ana karatu, ana kaza, duk in ka diba duk galibi wanda za su ba da haɗin kan zo suna saurare wanda ake ɗauka ba wani abu bane ba. Amma mayya mayya masu kuɗi da ɗiyan masu kuɗi masu mulki da ɗiyan suna can suna ganin wannan wahala ce sai a kwashe alkhairi a bar su to shi ne sun kai amfani da wannan sun kai shawo mabiya mabiya annabi salih wasu na son canza musu ra'ayi ya za ku bata lokacin ku ana wahalar da ku da kaza da kaza da kaza to shi ne Allah ya ce qala la mala'u sai mayya mayya allazina istakbaru masu jiji da kai min qaumi cikin mutana annabi salih sai sun ka fara lil ladina stur'ifu da masu rauni talakawa wanda suke mabiya annabi salihu liman amana minhum cikin wanda sun kai imani daga cikin su wanda sun kai imani da annabi salih da abin sun ce musu yanzu a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu ku kuna masu tabbatar da cewa annabi salih manzo ne daga ubangiji ku ku yarda da wannan kun san da shi manzo ne yanzu ku ku yarda da wannan a kusa sun su bata kawunan su kenan su barbiya tai su ta zuwa aikin su ƙalu amsa da su sun gaba su masu rauni wanda ake ganin talakawa ne ba su takara sun karya ba ƙalu sun ce inna bi ma ursila bihi mu'minuna mu wallahi game da abin da an turo shi da shi na manzanci wallahi mu muyi imani mun san da manzo ne daga Allah da haka ba za mu bar shi ba kuma tare cewa su yi su yi yanda hatta waje annabi salih sun zo ji annabi salih na cewa wannan da ke tare kai ka kore su mu komo tare da kai ka kore su saboda shi annabi salih suna ganin idan yanzu ya ya kore su ya za su komo tare da shi kuma duk barazana ce ƙarya ne annabi salih ya tsaya kan wannan na cewa ba zai kore masu imani tare da shi ba suna nan daram tare da shi irin yadda quraysha sun ka nema cewa annabi muhammad shi kore su sahibu su bilal da sarasu ammar da sarasu to haka kaga shi sunna ce ta kayan kuma yanzu wallahi wannan ɗabi'a ce ta masu girman kai ko yanzu misali za ku asasa tahiya ɓangaren karatu ɓangaren dukkanin ayyuka na alkhairi waɗanda ake ganin mayya mayya mawadata da ɗiyansu masu mulki da ɗiyansu suna gehe sai lokacin da sun ga tahiya ta kan kama to kai tsaye suke so yanzu waɗanda da sun ga iske a kawar da su su a bar su saboda girman kai siffa ce ta masu girman kai shi mai girman kai kullum ganin shiga bai iya tsaya tare da wada ce an gane shi na kaza shi na kaza shi na sai dai a ce shi ɗaya ne ya ci gishin kai ne ko ire-iren su da shi ko addinin musulunci bai karanta da haka ba addinin musulunci na kowa ne ko mi talaucin ka in dai kai musulmi ne to kai ne mai daraja wurin Allah kai ne mai girma wurin Allah Allah sa mu gane na'am to mi sun ga ce musu قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنوا وبه كافرون To kaga wannan mayya-mayya sun ji korafin wanda suke ganin masu rauni ne, ko ba haka ba? Na cewa suna nan daram akan imaninsu. Allah ya ce ƙala lazina su takabaru, masu shishi da kai, mayya-mayyan gari, masu fada a ji sun ce to ku sani, inna bin lazi amintun bihi, mu abin da kun kai imani da shi, kuna cewa ku yi imani da shi ko? To kafirun mun mun kahirci, ba mu biya tai. ba mu biye shi kuma ƙarya shi ke yi kaza kaza kaza kaza kaza. daga nan ma sun kasu abin nan shirye shirin na su kashe- su kashe taguwar Allah ya ce fa'aqaru naqata فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم mm وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين to kaga kai tsaye giyan mulki ta tashi girman kai ya tashi akhazatu al-izzatu bil ismi jijir kai ya tashi kawai fa'aqaru naqata sai sun soke taguwar kamar da yanda bayani ya gabata fanada sahiban fata'ala faqara fakazzabuhu faqaruha shine faqarun naqata Allah sun ka soke wannan taguwa wa atau an amr rabbihim sun ga shishigi dangane da al'amuran ubangijinsu dangane da umarnin ubangijinsu umarnin da ubangijinsu ya yi musu na cewa wala tamasuha bi su'in to sun ga shishigi sun ketare iyaka akan wannan umarnin ubangiji wa qalu ga abinda ma sun ka ce ya salih kaga babu babu girmamawa ya salih ya salihu babu babu ma girmamawa kamar tana yanzu in kana malami shi wani bai doka malami yake ba kiran kaza shi da sunanka don za a yi ko ba kuna ga cewa wala kai wala kai sai shi kira sunanka gaya da a sai ya san kawai to shi sun ce ya salih ya kai salih itina bi mata iduna zo mana da abin da kai mana alƙawari da shi in kunta minal mursalina in dai ka cikin manzanni eh ba ka ce wai akwai kaza to zo mana da ita la haula wala quwwata illa billah to sai Allah ya ce فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
to kun ga idan kuna karatun alkur'ani wani wuri Allah ya karanta da cewa tsawa ce kawai an kai musu fa amma samu da fa uhliku bittagiya Allah ya karanta da tsawa bus tsawa ce kawai an ka turo mala'iki yayi to wannan tsawa tare da girgishi take to nan kuma sai Allah ya siffanta cewa fa akhadhatuhum rajafa sai girgiji tare da tsawa ya kama su fi darihim cikin gidajen jasimi ga sunan gugurfani tsawa ce an kai musu tare da wannan girgiji Allah ce fa akhadathum rajafa sai wannan arrajafa ta kama su fa asbahu sun kawaye gari fi darim cikin gidajen su jasmine ga sunan gugurfani an halaka su an kare da su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada فتولى عنهم Mm.
وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم Mm.
ولكن لا تحبون الناصحين to kun ga ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai da an kai wahayi sun ka bar gari yanzu bayan an halakar da su sai ya komo ya komo wurinsu domin ya jajanta musu jaje irin wanda bai da amfani irin naka dai ƙara yanki abin ya ƙara zama yankan hujja da mutum kamar konan da al'adar mu akwai irin haka nan yanzu ba mamaki ba mamaki ka san mutum ga mashayi ne mashayi ne kuma gashi ya sha daskare kuma ya ce zai hau abin hawa zai hau mota ko zai shiga mota ko zai hau abin hawa babur ya hau ya tuka da Allah ka san dai ganganci ne ko ba haka ba ce ma wani bai dace ba kar kai har kar ka hau sai ya hau kawai ya zo ya he kaji an ce ga ta ya kwamsa ce ai wani ya ga ta ya rasa rai kaga ai akwai irin magana nan ko kaga sai na ce ma wani ko sai na ce wani kar kai kaza he na ce kar kai kaza to kun bayan ya mutu ne ma amma za ka yi wannan magana ko ba haka ba to hakan na shi ma annabi salih bayan zuga shi an halakar da su Allah ya ce fatawalla anhum sai juyo daga barin su wa qala ya ce, ya qaumi ya ku mutane na laqad ablagtukum risalata rabbi tabbas hakika na isa muku sakon ubangiji na wa nasahatu lakum nayi muku nasiha ba hanyoyin da ban bi ba nayi muku nasiha walakin la tuhibbuna nasihina sai dai ku mutane wanda ba ku san nasiha ba ku kaunar nasiha kaga wannan bayan sun mutu ne yake musu wannan magana iri yanda ya faru da mushrikan badar da an ka kashe su ranar badar wajen mutum saba'in duka mayyamayen kahiran nan duka mayyamayen kahiran nan su abu jahale su utuba bin rabi'a su shaiba bin rabi'a su alwalidu su walid bin mugida su ne iri na duk mayyamayen kahiran nan an ka jawo su an ka ruga su cikin rijiya guda bayan kwana uku annabi ya zo bakin rijiya yana kiran su guda guda ya wani ɗauwa ne ya wani ɗauwa ne ya wani ɗauwa ne shin abinda an kai muku alkawali na azaba kun gane shi kowa gudun shi na yi muku nasiya na yi kaza na yi kaza sai na umar abin mamaki yadda bi annabi ci haba annabi ya za ka yi da magana da gawayen da kwanansu uku cikin rami ya za su shi ka umar ce ma annabi wannan magana da sai annabi ya ce ma ya umar ka sani wallahi kai da kake tsaye tare da ni ba ka yi su sha abin da nake hudi ba sai dai ba su da iko su me suwa suna ji suna ji wannan da a ƙara kwankwasa kowa na ƙara tabbatar cewa an yi muku da yana siya ku da kun kake to irin shi da annabi salihu ya musu Allah ka kare mu da wannan nasiha bayan an halaka na'am
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد Mm.
ما سبقكم بها من أحد من العالمين To daga wannan kissa ta annabi Salih da Samudawa sai kissa ta hudu, kissa ta annabi Lutu alaihissalam da mutanensa ƙazammai. Shi ne Allah ya ce, wa Lutan haka annabi Lutu, idh qala li qaumi lokacin da ya faɗa ga mutanensa, ya ce, a ta'atuna alfahishata yanzu za ku zakke ma alfashadda ma sabaqakum biha min ahadin min alalami wanda ba wanda ya rigaye ku da wannan alfasha wani ɗai daga cikin halittar Ubangiji, hatta dabbobi ba su rigaye ku da wannan aƙida ba, hatta dabbobi ba su rigaye ku ba da wannan alfasha, to wace yara alfasha ce, innakun,
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون to alfashar da annabi Lut yake karantar da cewa ba wani ɗai cikin halittar Ubangiji wanda ya rigaye su da ita, shi ne ga tana alfashar. Ya ce, Innakun ku lata'atuna rijala kuna zakke wa mazaizayi shahawatan da shawa da biyan bukata na shawa min dunin nisa'i kuma bayan kuma bayan mata da maza suke biyan bukata namiji ya biyan bukata da namiji luwadi suke yi to wannan luwadi ba wata al'ummar ta rigaye su ba wata al'ummar ta rigaye su shi yasa kun ga hatta cikin dabbobi ba ko ce dabba ma take luwadi ba sai irin su alade shi yasa dabba ce kaskanta ta da Allah ya kaskanta shi yasa su daga cikin alade sai Allah ya mai da rayuwar su irin rayuwar alade ku dai wanzu da ake tallar saksi na maza jinsi na maza namiji na biyan bukata da namiji kuma su gare su ci gaba ne yanda ake kallon shi cikin duniya da Allah in ba dabbanci ba mina na abin burgewa cikin wannan in ba abin bakin ciki ba da nadama to su gare su abin burgewa ne wanda wannan aqida gare su ne an ka same ta namiji bai bukatar namiji shi yasa masu luwadi babu halakaku da sarbabu wanda dai ba su san inci ba su san ciyon kansu ba kamar masu luwadi haka qur'ani ya siffanta su waɗannan mutanen annabi lu suna da ayyuka daban-daban hatta majalisun nan su wata wata atuna fi nadikumul munkar majalisun su inda suke zama to suna zakke ma munkari a nan majalisinsu nan mutu yake zara wandon ɗan uwansa ko yake zara zana ɗan uwansa bai bukatarsa kuma suna sharbe daban-daban in kaddabi sauran tafsirai wai hatta ya tsere bawali sai katta su tsaye ha ko ko shedo zakari ne wai catata za a yi wanda hitsari ne zuwa nesa shine wata tuna fi nari kuma munkar ko ko sai a yi hobu tsutsu yanzu tusa za a yi ko wani dole tashi ta haikara to ya ci wallahi babu bartar da ba su yi babu bartar da ba su yi saboda to a wanda an ka rara gindi ne malam ba dole a samu ƙarar tusa ba wallahi ba kwartar da ba su yi wata a tuna fi na dai kuma munkar duk wani munkari wanda ka sanewa gare su na duk wani sarbe wallahi malam sarbe da yawa gare su ne an same shi sunna su ce sunna su ce mutanen annabi dole kamar da za mu ta gani gaban insha Allah to shine yace bal antum qaumun musrifun ku dai mutane ne halaka kuma banata halaka ku ya za ku barin mata da Allah ya harta saboda ku ku yi armi wanda shari'a ta yarda ku biyan bukata ga mata sai kuma kuna biyan bukata ga maza sai ci gaba yace musu وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
to bayan annabi lut ya yi wannan nasiha gare su Allah ya ce wa ma kana jawaba qaumi amsan mutanen su ba ta kasance ba mana amsa da sun ka bashi illa an qalu fa ce cewa sun kai akhrijuhum lutu da wanda suka yi iman da shi ku kore su min qaryatikum daga cikin garin ku wai kaji a kore su saboda innahum unasu yatatahharuna wasu mutane masu son tsarkaka wai wasu wai wai masu tsarkaka ne wai wai kazamta ce muke yi sun faɗi wannan ne akan ta'annuti akan izgiri eh wasu mutane wasu son tsarkaka mu wa abinda muke yi wai kazamta ce wai kazamta ce muke yi namiji namiji bai bukata da namiji wai kazamta ce sai Allah ya ce eh wai Allah ya ce fa anjina فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين to da azaban mu ta zo Allah ya ce fa anjaynahu sai mun ka tsiratar da shi annabi lutu wa ahlihi da wanda sun kai imani da shi za mu gani abin mamaki lokacin da kun san annabi Ibrahim kamar da muka yi bayani baya ba wanda sun kai yayi imani da shi sai annabi lutu da matar shi Sara domin Allah ya ce wa amana ma'ahu lutu ko ba haka ba to dan shi na eh eh eh fa amana lahu lutu annabi lutu kawai yayi imani da shi kamar da bayani ya sha gabata to sai Allah ya musu umarni su yi hijira su bar ƙasar su ta Iraki damu mutanen Iraki ne lokacin da abi ya hayane ta tashi za a kashe su to yanda sun koyi hijira sun ga ƙasar Sham to sai Allah ya kaddare annabi Ibrahim da zama ƙasar Sham annabi Lut sai aka bashi manzanci yana matashi an ga mai sai ƙasar Sodom to nan ne ƙasar da yake Sodom na yake to yanzu annabi Ibrahim ya kai inda za a yi mai bushara da ɗa Allah zai mai bushara zai samu ɗa bayan matar shi ta tsuha ba ta aihuwa shi ma ya kai shekarun da ɗari da ashirin kuma an ce za su aihu to bakin da sun zo ka ai sun karantar da cewa za su ta wajen mutane annabi lut ko ba haka ba ya haɗa na ibrahim a tsaya shahiyya da su kamar dai za inda za mu gani gaba Allah ya ce ya ibrahim a adad an haza wannan magana ka bar ta kawai eh to kaga daga cikin tattaunawa da za su yi na cewa wajen mutane annabi lut za su za su halakar da su to mala'iku na aka tura musu mala'ika jibril an ce sa fuke ne duk sai da ya kece bakin ƙasar baki yankin su duka ya kece yana ka san eh, ka ka sa abin nan regel ko kana son ka yan ka- ka yi zane bakin da za ka yanke wani bangaren ka yi A- eh aiwa ka- ka- ka ribe dai bakin da za ka yankewa to haka annabi abin nan malaka jibril ya sa hoke ne ya yanke baki wa garin su an ka ce ya tattabo tun daga can ƙasa in ga dibi abin nan malumar tafsiri sun ce haka ya tattallabo ya tallabo tun daga can ƙasan bakwai wa hatta ra'ul afalaqa wa hatta sami'u tasbihal mala'ika sun makallaba bihi an kai musu juyu wani an kai musu mala'ika jibril shi dai to shine Allah ke karantar da mu wannan wuri fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu in banna matarsa kanat min al-ghabirin ta kasance cikin wanda za a halakar da su to ga azabar da an kai musu وأمطرنا عليهم مطرا
mm.
فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
To bayan ai musu wannan juyo waina, an juya sama ta komo ƙasa ƙasa ta koma sama, to kuma sai an kabe su da ruwan duwar wasu. Shi ne Allah ce wa amɓarna alaihim maƙara, mun kai ruwa gare su abinda an ruwa, amma ruwa na azaba. Shi yasa duk Ƙur'ani ya kire ya zo da kalmar almaɓaru ba ruwan rahama ba ne. Ruwan rahama sai dai Allah kire su alhaif. Amma almaɓaru ruwan azaba ne. Wa amɓarna alaihim maƙara Allah ya ce mu yi ruwa gare su abinda an ruwa amma ruwa na azaba. Allah ya ce fanzur kai dubi kaifa kana aqibatul mujrimin ya ne karshen mujrimai karshen su bai kyau ba haka Allah darka ke su halakar da su Allah ka kare mu nan za mu dakata insha Allah wa alaikum salam eh eh eh mu yi bayanin ta an ce al-ghabi da ma'ana al-baquna min al-azabi wanda za ta wanzu cikin azaba mun fassara shi ba ga shana ba yalla kenan matar shi ta kasance cikin wanda za a halakar da ita eh domin wani wuri Allah yake illam ra'atakka innahu yusibuha ma asabahu duk abin da zai same su zai same ta saboda sharadi an ka sayya na cewa kai sammako da su duk wanda ya wayo duk wanda ya wayo duk yanda aka jin ƙara azaba ana azaba da wanda ya wayo sai Allah ya ce amma in banda mata ita za ta wayo kuma da ta wayo an gama da ita tana wayo ko an gama da ita shine Allah ya ce kanat min al-ghabirina ta kasance cikin da azabta abin nan za a yi ma azaba Allah ka kare mu insha Allah sai tafsirin dare sai mu dora zuwa kissa ta annabi shu'aibu alaihi salam ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmi da a cikin halin kakani kai Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mu na gafarta mu iyayen mu gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmi sun karga mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai sarau Allah kyauta mu kuma mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله كذا da mu lafiya cikin wannan kasar tamu da sauran kasashe na musulmi gaba daya don masu nufata wannan kasa da shari da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka da sharrin su gare su Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko'ina ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين